وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أشرين لشرد وجن المحرم شكرا تدبولي لدريهود لأربعين دبوكي هجرية wanda ya dace da 21 ga watan bakwai shekara ta 2000 da 25 miladiya muna cikin tafsirin na alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratul rum wanda yau insha Allah tabaraka ta'ala za mu tashi daidai kan rubu'i kenan ko aya ta 31 munibina ilai insha Allah nan za mu tashi Allah rahma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم haka بسم الله الرحمن الرحيم منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً كل حزب بما لديهم فرحون Allah tabaraka wa ta'ala ya ce munibina ilai kuna masu komawa zuwa gare shi kamar ana nufin ku koma zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala raji'ina ilai wattaquhu ku ji tsoron Allah khafuhu wa raqibuhu ku kiyayi Allah ku ji tsoron Allah wa aqimus salah ku tsayar da sallah wanda ita ce at-ta'atul azima babban da'a babban biyayya a duk cikin ibadu babu ya sallah to lalle ku tsayar da sallah wala takunu minal mushrikin kar ku kasance cikin mushrikai ai ku zamanto cikin al-muwahhidina المخلصين لله تبارك وتعالى أو المخلصين له العبادة wanda za ku yi ibada don Allah shi shi kadai ba tare da kuna hada shi da wani abokin tarayya ba kar ku zamanto cikin irin waɗanda suka raba addinin su min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a suka zama kungiya kungiya a rarrabe a watsi shine shi'a kullu hizbin fassarar shi'an din kenan hizba kowace ƙungiya daga cikin ƙungiyoyin bima ladaihim farihun wato suna masu alfahari ne da abin da ke tattare da su ai la takunu min almushrikin alladhina qad farraqu dinahum ku musulmi kar ku zama cikin mushrikai da suka rarraba addinin su rarraba addini yana daukan ma'anoni da yawa baddalu dinahum farraqu dinahum ghayyaru dinahum farraƙo dinahum ne duka suka yi imani da wani ɓangare suka kafirce wani ɓangare kamar da imam ibn kasir yake cewa wasu a wata ƙira'ar minan ladina farraƙo dinahum sai suka karanta minan ladina farraƙo dinahum minan ladina farraƙo dinahum abinda ake nufi da farraƙo dinahum ai tarako dinahum wara a zuhurihim kamar yahudawa su ne ake nufi kamar kirista su ne ake nufi kamar majusawa su ne ake nufi kamar masu bautar gunki da sauran masu addinai addinan bata banda musulmi kamar inda Allah ya ce innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an kanu shi'an lasta minhum fi shay Allah tabaaraka wa ta'ala yace waɗanda suka rarraba addinin su ko kace suka caccanje addinin su ko suka bata addininsu suka kakkasu suka wawwatsu lasta minhum fi shay kai kan baka tare da su da ko kadan inna ma amruhum ila Allah lamarin su yana ga Allah ne cikin suratul an'am su masu addinai kafin musulmi sun yi sabani a tsakaninsu ra'ayyuka na banza ra'ayyuka na bata masu tarin yawa suna kan batan kuma suka yi ta sabani a cikin batan ma kowane firka daga cikinsu suna ganin cewa su ne suke kan wani abu kullu firqatin minhum tazumu annaha ala shay kowace bangare ko kowane kungiya a cikin su suna rayin cewa su ne suke kan daidai wannan al'umma ita ma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce sai su ma suke sabani kamar yadanda wancan suka suka rarrabu 72 waɗannan kuma suka zo suka rabu 73 manzo Allah ce duk suna kan bata illa wahida sai kwaya ɗaya manzo Allah ce yahudu da nasara waɗannan mutane sun rabu kashi kashi kashi fara udinahum ko farra udinahum wa kanu shi'an kashi 72 musulmi ku kuma za ku rabu har da ƙari ma kashi 73 annabi ya ce duk 72 nan gaba ɗaya 'yan wuta ne a cikin ku sun zama layin waɗancan kenan kaga lambar ta yi daidai illa wahida sai kwaya ɗaya su ne suke kan daidai su waye su ne ahalus sunna wal jama'a kamar yadda manzo Allah ya faɗa almutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulih ya Allah ka raya mu akan ahalus sunna ka matar da mu muna ahalus sunna ka ba mu ikon yin addini da ibada irin ta ahalus sunna da irin kuma abinda as-sadrul awwal cikin sahabbai da tabi'ai da a'immatul muslimina suke rayuwa akai sahabbai tabi'ai da kuma manya-manyan shugabanni na musulmi tun can da kuma yanzu gabaki daya da haka wannan aya tana nuna mana mu yi riko da abin da yake na daidai kar mu watse kar mu rabe kar mu kakkasu me Allah ya ce a gaba arama وإذا مس وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون نعم ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون الله أكبر الله تبارك وتعالى يشي وإذا مس الناس الضر idan fari da tsanani da yunwa da rashin abinci ya samu mutane shine wa idza massan nasa durrun ad-durr huna bi ma'na al-qaht washidda da aurabahum munibina ilayhi sai su kira ubangijin su suna masu komawa zuwa gare shi muqbilina ilayhi biddu'a su ta addu'a sun shiga fari su ta kiran Allah a lokacin an shiga wahala an tana da Allah summa idan azaqahum minhu rahma sannan kuma idan rahama aka samu yalwar arziki aka samu ni'ima aka samu amfani aka samu ruwa khasban wa ni'matan ya same su idza azaqahum minhu rahmatan idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun sai ga wani bangare daga cikin su suna shirka da ubangijinsu ma'ana in an shiga wahala a tuna da Allah idan an shiga matsi an shiga kunci kuma sai a kama shirka da Allah wal iyadu billah kar ka zama mai irin wannan sifa a lokacin da ka shiga wahala ka tuna Allah yanzu dai ba ka da shi ka lazimci masallaci ba ki da shi kin lazimci Allah kin kama Allah amma da ka samu ka samu yalwa sai ga ka a gidan giya ga ka a gidan caca ga ka a gidan banza ga ka a gidan barna sallar ma ka daina yi ko kuma sai ka ga dama saboda ka samu wadata ka samu rufin asiri akwai mutanen da ɗabi'arsu ne in suna cikin matsi da talauci sai su matsa Allah sai su zama kusa da Allah su ta rike carbi saboda suna nema amma sun ma iza a zaƙa hummin rahmatan in rahama da yalwa da samun arziki da rufin asiri ya same su idza fariqu minhum bi rabbihim yushrikun Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce la yakfuru bima atainahum ya musu magana masu aikata irin wannan yana ja musu kunne wannan tadidi ne ku kafirce da abin da muka baku ko su kafirce da abin da muka ba su ko kuma sun yi haka ne don su kafirce su yi butulci da abin da muka ba su fatamatta'u ku dan ji daɗi zuwa wani lokaci gajere fa saufa ta'lamuna lalle da sannu za ku san halin ku wato ranar tashi alkiyama insha Allah za ku ba da jawabi akan abin da kuka yi na butulci wa ubangiji lokacin da kuke cikin matsi kuka tuno Allah lokacin da kuka shiga cikin bala'i kuka tuna akwai Allah shi shi kare da aurabban munibi da ilai suna ma- komawa zuwa gare shi amma idan sun samu yalwa da wadata shikenan kuma sai su rinka ainihin wato barna saboda Allah ya zuba musu ni'ima Allah ya ba su dama yanzu wani malam duk barnar da yake malam saboda wadata ne wadata saboda ya samu wadata komi zai yi, ba ruwansa da jin wa'azi kun waye isa ma ya mai wa'azi shi baya jin wani wa'azi ai yayi nisa duk abin da ake nema a duniya yana sa- da shi ya samu yaushe zai wani sauraron Allah ya ce annabi ya ce ya yi duk abin da ya ga dama ya sha abin da ya ga dama ya yi barna ya bi mata in caca ce ma ya shiga duk abin da zai yi ya zagi wanda ya ga dama ya kashe wanda ya ga dama ya yi ta'addanci saboda ya samu dama wannan yana cikin halatul ikhtiyar kenan ya yi shirka da Allah ya yi bid'a ya yi kafirci duka ya samu dama ya samu wadata amma inda yana cikin matsi ne sai koma ga Allah lokacin da yake cikin matsi lokacin zai nuna shi yana tare da Allah kalmar li yakfuru bima atainahum wannan lam din malaman tafsiri suka ce lamul aqiba ne ma'ana karshe dai aqibar abin za su kafirce ne da abin da muka ba su wasu malaman kuma suka ce a lamut ta'lil ne ma'ana illar da ta sa suka yi wannan shine kafirce ubangiji To amma malam ibn kasir yace lakinnaha wato ta'lilun wannan lam din lamu ta'lil ce ba lamul aqiba bace ba sannan Allah tabaaraka wa ta'ala ya ya musu mummunan wa'adi narkon azaba yace fa sawfa ta'lamuna sannu za ku sani wani malami yace wallahi law tawa'adani harisu darbin لخفت منه فكيف والمتوعد ها هنا الذي يقول للشيء كن فيكون yace wallahi da wani mai gadi zai wato jamun kunne ya ce in nayi kaza sai ya mun kaza ai zan tsorata mutum dan uwana ya jamun kunne ya ce in nayi kaza zan gamu da kaza yace wallahi zan tsorata yace ina ko yau ga wanda yake jan kunnen nawa shine Allah mai cewa komai kun fayakun Allah fa shi ce yake komai kun fayakun Allah ya ja maka kunne akan abin da kake yi kuma ka ci gaba da aikatawa saboda baka da rabo baka da albarka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya faɗa dangane da musantawa mushrikai abin da suke aikatawa na bautar gumaka ba tare da dalili ba ba hujja ba dalili ba hujja ba burhani haka kurin suke bautar wani Allah mai Allah ya ce am anzalna أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون
haka Allah tabaraka wa ta'ala yace am anzalna alaihim sultanan ko mun saukan musu da hujja ne da dalili ko suna da wani uzuri suna da wata hujja inji ibnu abbas imam qatada yace am anzalna alaihim sultanan mun saukan musu da littafi ne fa huwa yatakallamu yana magana yantiqu bima kanu bihi yushrikuna da abin da suke shirka da shi yantiqu bi shirkihim wa ya'muruhum bihi bihi akwai wani littafi ne da suke da shi da yayi magana yace su je su yi shirka akwai wata hujja ne da muka saukar musu da suke amfani da ita suke zuwa suke shirka da Allah ba su da amsa kamar so ake a ce ba mu saukan musu da wani littafi ba ba mu ba su wata hujja ko dalili ba da za ta sa ko ta ta yi magana su ji maganar su je su yi shirka da mu kenan wannan yana nuna cewa duk mai bautar wani Allah yana yi ne bila sultanin bila hujja wa bila burhanin wa bila dalil bai da hujja bai da dalili tsabar tsagwaran san zuciya ne kawai da rabin ra'ayi amma kuma fasawfa ta'lam Allah ya ci gaba da bayanin halin mutane wa idza azaqana an-nasa rahma idan muka dandana wa mutane wato rahama yalwar amfanin gona da kuma yawan ruwan sama shine rahama anan farihu biha sai su yi alfahari wannan farahu batar in an ce alfarah ana nufin wato sun yarda da halin da suke ciki suna jin daɗin wannan hali to yace da cikin ɗabi'ar mutane akwai waɗanda in aka ba su rahama da jin ɗayi da arziki da wadata da abinci da kwanciyar hankali da kuɗi a aljihu da banki da kamfanoni da morewa da shakatawa da gina abin da aka dama da hawa abin da aka dama farihu biha sai su yi alfahari na girman kai farahul batar wa in tusibhum sayyi'ah idan kuma mummunan abin ya same su kaman fari da karancin ruwan sama shine aljadab wa qillatul matari an gane ko ko kuma wa in tusibhum sayyi'a idan sayyi'a ta same su alkhawf wal bala tsoro ya same su bala'i ya sauka gare su bima qaddamat aidihim da abun nan hannayen suke aikatawa min sayyi'ati na daga munanan ayyukan nan da Allah baya so idahum yaqnatuna sai gashi suna ɗauke tsammani daga rahamar Allah ya kana tsuna ayyai a suna min rahmatillah wannan ba irin halin mumini ba kenan a'a mumini a cikin wadata yana bin Allah mumini a cikin matsi ma yana bin Allah mai imani koyaushe kawai wadata ba ta sa ya kama barna dan ya samu kuɗi ya kama barna dan ya samu rufin asiri ya kama sabon Allah yanzu abinda wasu suke yi da barin 'ya'yansu suna lalacewa ai wadata ce ta dawo wadata ce ga mutum ya bar ‘ya'yansa sun lalace ba sa sallah azumi akwai musulmin da ba sa yi wallahi ba sallah ba azumi to me bambancin su da arna babu a hau motoci masu tsada a ɗauki ‘yan mata a tafi inda aka ga dama ai akwai wadata ne saboda akwai motar da za a ɗauki ‘yan matan akwai kudin da za a ba wa 'yan matan akwai kudin da za a sha giyan a je a yi caca a yi caca da motoci mutum yana da wadata yana da rufin asiri ɗansa ya ɗauki mota ya je ya bubbuge mutane ya dawo kuma ya kwana a gida ba wanda ya sai tsare shi wadata ce ta jawo ko ya buga ya tafi ƙasar waje ya tabin matan banza ya gama yawo akwai kuɗi sun samu wadata ne wa idza azaqana nasa rahmatan kinan farihu biha alfahari da Allah baya so da kuɗi alfahari da dukiya alfahari da gida alfahari da mulki faɗin maganganu da aka ga dama rena mutane wulakanta talaka mai ƙaramin ƙarfi tozartar da wanda bai da galihu ai duk din ana da wadatar ne da suka samu wadata sai suka yi abin da suka ga dama ka sani in haka ne halinka idan haka ne ɗabi'arka to ka shiga uku kuma halaka ta same ka ka zama mai tunawa da Allah a lokacin wadatar ka sani Allah zai iya ƙwace wannan wadatar musamman mulki da yawa wasu idan sun hau mulki sai yadda ka san sun sha giya mulki ba ai masifa ne fitina ce sai wanda Allah ya kare mantawa yake da daidai ‘ya'yansa su manta da daidai matansa su manta da daidai giyar mulki gani yake in ya zo wucewa kowa tsayawa zai sai shi ya faɗi abin da ya ga dama ya ba da umarni yana kwance mulki haka kuɗi yana sa mutum alfarah haka mulki da sarauta ba wanda ya sai gaya masa kuma gani yake kowa a ƙasar su yake amma in bala'i ya same su da azaba idahum yakana tsona sai gashi kaga suna dauke tsammani daga rahmar Allah nan da nan suke karaya kuma kuma haka ne ka tausaya wa mai mulkin da aka kwace mulkinsa ka tausaya masa wani ya ce malam kai ya ce ai malam da na rasa mulki na da faduwar zaɓe malam wanda uwarka da ubanka su mutu ya ce ciwon ya isa aka ce me yasa ya ce a'a za ku yi mamaki ya ce mutuwar uwa da uba ai daman dole za su mutu ai lokacinsu ne ya yi iyakaci ka ji ba daɗi a ɗan lokaci ko ba ka bane a maka ta'aziyya amma an ka faɗi mulki har a gama shekarun nan fa ciwon nan yana biye da kai da ka ga an yabo wanda ya kada kai ji za kai kamar za ka mutu in ka ji kuma yana fanta fawa ji za kai kamar fa yanzu fada kai ne a gidan nan mulki Allah ka kiyaye to dan Allah yana mana bayanin ɗabi'ar dan adam in ya samu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan ya farah yana albasar yana alghamtun nas rena mutane Allah ya ce awalam yarau an karanta nam أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون bayan Allah ya yi bayani akan ɗabi'ar mutane in sun samu wadata suna farah in sun samu azaba suna kunuɗi su ɗauke tsammani wannan jama'a inkari ne ga ɗan adam ya yi rayuwa irin wannan hana mu ake yi kar mu yi kada in mun samu wadata mu manta Allah sannan kada in mun shiga matsi mu zargi Allah kar mu ce shi Allah sai an shiga matsi yake bayarwa wannan mummunan zato ne ga Allah da wadata yana bayarwa in an roƙe shi ya ƙara maka kuma a matsi ma yana bayarwa tabaraka wa ta'ala amma nan ɗabi'a ta girman kai da barna in ka samu wadata nan ba a san haka duk da ba kowa ba ne amma mumini shi in ya shiga bala'i yana komawa ne ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ce illal ladina sabaru wa amilus salihat a cikin suratul hud banda wanda suka yi hakuri a cikin kunci sabaru fil darra'i kenan cikin ciwo cikin cuta suka aikata aiki mai kyau firraha a lokacin wadata kamar yadda manzo Allah ya ce ajaban li amri mu'min sallallahu alaihi wasallam la yaqdi Allahu lahu qada'an illa kana khairan lah babu wani abu da Allah ya hukunta wa mu'mini inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam face wannan abun ya zama alheri ne ga shi mu'mini in asabatu sarra'u shakara fa kana khairan lahu abun farin ciki abun jin daɗi yalwa da wadata da rufin asiri ya same su ya gode wa Allah ashe a lokacin da mumini ya samu wadata Allah yake wa godiya wa in asabatu darra'u sabara fa kana khairan lah idan kuma cuta ta same shi da matsi da rashin lafiya da asara da kunci da bari sai ya haƙuri can sai ya shakara ya gode Allah nan kuma sai ya haƙuri wannan shefa alkhairi gare shi Allah ce awalam yarau anna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir yanzu mutane ba su gani ba Allah shine al-mutasarriful fa'il shine mai tasarrufi mai aikata abin da ya ga dama yana shimfida arziki ga wanda ya ga dama wani kuma ya kuntace masa fa yuwasiu ala qaumin wa yudayyiqu ala akharin ya yalwata wasu dukiya wasu kuma ya matse su malan kaga wani yana da dukiya hatta masa yawa bai san ma iya yawanta ba duk abin da ya taba kuɗi yake kawo wani kuma yana nan yana neman abin da zai ci ya sha riga da zai sa ta gagare shi abinci ya gagare shi abin sha ya gagare shi yabsutu rizqa liman yasha liman yasha wa yaqdir wa yaqdir wa yudayyiq wani kuma sai Allah ya matse masa samu duka jarrabawa ce kawai mutum ya koma ga Allah inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun a cikin wannan akwai ayoyi ga mutane waɗanda suke masu imani da Allah tabaraka wa ta'ala fa'ati dal qurba فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون fa'ati zan ƙurba haƙƙahu a nan Allah yana rabo ne cewa ka bayar nan ana magana ne ga waɗanda suke da hali da kuma nauyi na haƙƙoƙi ba wai na kuɗi na kashewa ba fa'ati zan ƙurba haƙƙahu ka ba wa zalƙurba na kusa haƙƙahu haƙƙinsa wajen sada zumunci wajen ainihin wato taimaka masa albirru wasila kenan hakkin dan uwanka ba sai ka bashi kuɗi ko abinci ba akwai hakkin sada zumunci ka tura 'ya'yanka su gaishe shi ka je da matanka ku yi zumunci kai da kanka ka buga mota ku je ku gaisa danginka ne 'yan uwanka ne inda hali a musu bir a musu nagarta a kyautata musu iya ƙarfinka karkai ƙarya ko sun ɗauka kana da shi ba su iya abin da kai kasan shi ka mallaka sauran kuma ka ce ya Allah ka ƙara ni sama da yadda suke tsammani to ka ba su hakkinsu karka ƙi zumunci karka ƙi taimakawa dangi da ‘yan uwa fa'aci zal ƙurba haƙƙahu na biyu wal miskina shine allazi la shay'a lahu yunfiqu alayhi mutumin da bai da komai da zai ciyar ko kuma miskini shine wanda yake da abincin yau kawai ko kuma bai da abin da zai ishe shi yana da shi amma ba zai ishe shi ba wannan shine miskini yana da shay'un amma la yaqumu bi kifayatihi ba zai isa ba akwai abincin amma ba zai ishi mutanen gida ba wannan miskini ne ku bashi zakka ko kuma ma bai da komai cewa ne ai miskin ku bashi kaga wannan ko dangi ne ko ba dangi ba ko zal qurba ne ko ba zal qurba ba duk wanda ka san yana cikin matsi auni ka bashi wanda ka san yana cikin bukata dumbulo ka bashi dunkulo ka bashi tina da shi karka cika sha ka manta da wanda yake cikin damuwa ka taimaka masa ranar da yake cikin bukata kai kuma akwai ranar da Allah zai taimake ka kaka zama cinye du ka samu ka cinye kai kadai baka bawa kowa ya akai Allah ya ware ka kai ya baka kuma ka hana wani shi arziki daɗinsa ya zama ba kai ɗaya zaka ci shi ba tuwon gida a ce kai ɗaya zaka ci daga kai sai matarka ai bai yi daɗi ba ya kamata almajirin gidanka ma yana ci ƙannanka suna ci ‘ya'yanka suna ci abokananka suna ci wani mai bara ma watakila zai iya ci wannan shi ne arziki riga da kake sawa kada zama kai kaɗai za ka kashe ta in ka ɗan saka ka saka ka saka cire ka haƙura ba wa wani wanda ka fi shi a lokacin da ka ba wani a lokacin shi kuma wanke ta zai sai ran sallah ma zai sata wallahi rigar da ka shekaru kana sawa wani a ranar idi zai sata duba bambanci ba mamaki wannan mutumin ya fi ka matsayi kuma a wajen Allah kai duniyar kawai aka baka shi kuma aka bar shi da wahala to kokari ka nemi yardar Allah ta hanyar kyautatawa bayan Allah wataƙila ta hanyar bayan wannan anan ne zaka samu rahamar ubangiji tabaraka wa ta'ala takalmi in ka saka kakka zubar da shi a bola nemi wani wanda yake shi kuma daidai matsayinsa ne zai saka a'a ba gashi ba turawa da mutanen kasashen waje suna saka kaya maimakon su zubar sai su kai kasuwar gwanjo su sayar a zo a naɗo gwanjon a kawo mana mu kuma a zo a kasa mana a kasuwannin mu zo muna kokari mutum in yaje ya sayo gwanjon nan ma har zuwa zai wurin abokanansu da wuri ya dan sako jins ɗinsa amma fa gwanjo ne bature sai dai shekara goma sha uku da ɗigo uku yana sawa kai kuma ka ɗauko ƙasan shi yanzu haka sai gwanjon nan ka ba wani murna zai riguna balarabe ya sa ta har ya gaji gumama ya sa ya sa ya sa ya gaji da yake yadi ne mai karfi baya yagewa su masu dabara ne in sun zo su in yadi ko za a kawo musu yadi sai a kawo musu yadin da ba zai yage ba dan dai sawa ba zai yage ba sai dai karfe ya yaga shi ni kunawa da ni da kai kar kar kusa ta yaga shi kar ta masa komai zuba shi a a, a omo da sabulu yau da gobe kadai kana zama sai dai ka ji fas ya lokacin sa yayi kaga balarabe zai sassaka ya saka sai a nunnako shi a matsayin gumama sai a zo a kasa mana sai mu zo mu siya da kuɗin mu ba kyauta ba mun je aikin hajji na ga wani bawan Allah yana ta tsinta mai hali ne na ce alhaji yana kana tsintar gumama ce tab malam waɗannan ɗin ai sabi ne a gida ce Allah ya ce a ƙwarai kuwa ya ce wannan ɗin da ka je ka sai shaddar mu ta gida ka ba mutum sabuwa wanda ka washe wannan rigar saboda in ka sayo ta ka kawo ta sai a shekara goma sha wannan jallabiyar fa ba ta mutuwa sai dai ka gaji ka jefar da ita haka ne dan Allah duk wanda yake da lafiya gwada ya gani wallahi sai dai baki da dafewa ta dafar da ita amma ta yage a'a amma mu fa ya dukan mu ba labari saboda Allah ya jarabe mu da ha'inci daga yan kasuwan mu da son zuciya da neman tara dukiya a dole dole nan da nan da wurwuri amma ba za su sayo abu mai kyau ba in an sayo mai kyau in ka saya ai zaka dade baka je kasuwa ka saya ba a gane tayar mota in aka kawo original mai kyau ka shekara goma kana hawa taya ai ba business ai ai a wurin su business a sayo maka wata hudu biyar shida ka fasa ta pop ka dada komawa kasuwa ka sayo wata kaga kasuwa ta samu kuɗi kenan yadi in aka sai maka mai karfi irin ka da wayo ka je ka rike shi ka ki ka je kasuwa ka ƙara sabon yadi in rigar ka bata mutu ba ai ba za ka ƙara wani ba da haka sai su je su ce a musu low quality a musu low quality ara ma ni dai ban sani ba duyanci abubuwa dai an rage su amma suga sun rage wa suga zaki kuwa da gishiri eh suga na da ya fi zaki gishiri ba wallahi ha'incin da ake a ƙasar nan don neman kuɗi abin ya isa wallahi wana sigar da zaka sa da kaɗan yanzu sai ka zuba da yawa da haka in ka zuba da yawa kaga buhun zai ƙare ko abin zai ƙare ka je ka ƙaru sannan kuma kaɗan ba zai ji ba sai ka bunka da yawa leda fa leda kowane leda ɗin nan ja da yalo wallahi idan ka sai ledar Najeriya ka tafi da ita nan nan cikin kasashen Afirka din nan in ka je ka sayo ledar su za ka yi mamaki ledar su mai ƙarfi mu kuma ta mu shafal shafal shafal duk wani kaya da ka sani na Najeriya ne ko odar Najeriya ake kawo shi wallahi idan ka je da shi wasu kasashen mu nan na Afirka za ka sha mamaki nasu ya fi namu kyau magani fa nan Nijar Allah ya saka musu da alkhairi wallahi idan ka je maganin su da suke sayarwa a shagunan su yafi na Najeriya saboda su Allah ya jarabe Allah bai jarabe su da inyamurai ba mu ko muna da su a sabon gari mutum zai bude gida yana yin kafino da fengo kwarai kuwa su sun sani su masu harkar maganin sun san akwai maganin ƙarya likitoci sun san akwai magani pek masu harkar lafiya sun sani a Najeriya an sani shugabanninmu sun sani kowa ya sani sai wanda bai waye ba yanzu aka je kana ciwo kai ta afkan magani an ce wannan dubu ɗaya da ɗari bakwai sai ka ji mutum ya ce da Allah dakta ba wani wanda bai kai shi kuɗi ba sai a ce eh akwai na ɗari biyu da hamsin yawwa ba ni shi yanzu ka duba fa magani ne iri ɗaya wancan shi an ce maka dubu ɗaya da ɗari bakwai wancan kuma an ce maka mai sauƙi ne nawa 250 mutanenmu sai mu ce ce yawwa ba ni na 250 ɗin yanzu sai an maka magana sai an maka bayani ai ba sai an ma bayani ba to suna nan barkace kace kace Allah gyara halinmu Allah ya mana afuwa da haka ubangiji tabaraka wata'ala babu bayanan da bai mana ba dangane da hali irin na mutane godewa Allah a cikin yalwa godewa Allah a cikin kunci a walam yarau anna Allah yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir har zuwa ƙarshen aya fa ati zal qurba haqqahu wal miskina wal miskina wa ibn sabili da matafi dan tabarki duk wanda yake matafiyi ne al musafirul muhtaj matafiyi mabukaci matafiyi mabukaci fa dan akwai wani matafiyin zai ciyar da gari ma gaba daya da haka al musafirul muhtaj ake nufi ila nafaqatin wanda yake bukatar wato ciyarwa yanzu mutumin da yake matafiyi ne ya zo yana da miliyan talatin a cikin jakarsa don Allah wannan ibnu sabili ne a ba shi ba Allah yake nufi ba da haka in kun ce matafiyi to ba ku rinka bayani matafiyi mabukaci yanzu mutum zai iya tafiya da miliyan ɗari ya je gari kuma matafiyi ne sai dai in kudin sun bata amma suna kugunsa to ai baya cikin wanda aka ce a tausaya musu dan wannan kam ai zai iya ciyar da kauye ba kun gane wannan da haka al-musafir al-muhtaj da kuma abin da yake bukata a tafiyarsa to za a iya samun mawadaci din amma kuma akwai abin da yake bukata akan tafiya wanda kuɗi ba zai masa ba an gane kamar yanzu ya zo tafiya yana da miliyan ɗari a jakarsa mota ta lalace masa a wani ƙauye babu hotel ɗin da zai kama da kuɗinsa miliyan ɗarin amma akwai gidan mutane talakawa ga ruwa ya yana ambaliya yana buƙatar inda zai fake kaga wannan musafir ne muhtaj ila ma yahtaju ilaihi fi safarihi kenan mabukaci ne amma da buƙatar wata larura akan tafiyar to kaga wannan yana bukata duk da kudinsa tunda babu hotel din da zai kama kuma ba motar da zai hau ya je birni yanzu kaga yana bukatar ka taimaka masa ko kuma da kudin aljihunsa ba a sai da abinci a garin kaga muhtaji yunwa za ta kashe sai ka bar shi to ta nan shi ma musafiri ne muhtaji mabukaci amma bukatar in ta bukatar da take ba ta kuɗi ba in yana da kuɗi ina fata ana ganewa to waɗannan duka Allah ya bayani a ce maka musu zalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah wannan shine alkhairi ga waɗanda suke nufin wato ubangiji tabaraka wa ta'ala an-nazaru ilayhi yawm al-qiyama masu son su ga Allah ranar tashin al-qiyama wanda shine al-ghayatul quswa shine alheri ga wanda yake so ya ga Allah yawm al-qiyamati wa ulaika humul muflihun kuma waɗannan su ne masu rabauta a duniya masu kuma rabauta a lahira Allah ya bamu albarka kuma ya bamu aljanna Allah ramma ja mu ce وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين je mu je mu je فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله yaushe يومئذ يصدعون na'am من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون na'am ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته na'am وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون sai me faru ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا la ilaha illallah وكان حقا علينا نصر المؤمنين inna zalika الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء na'am فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله gashi muna gani فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون na'am وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين anzur فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها ai kware kuwa إن ذلك لمحيي الموتى وعلى كل شيء
قدير Allahu Akbar wato ayoyin nan suna magana ne akan hadiri da ruwan sama kuma na leƙa na ga gari yana walai walai walai kuma na san akwai daɗin bacci idan ana ruwan sama Allah ka mana mai daɗi Allah ka mana mai kwanci hankali wai sun ce za a yi kwana uku ana ruwa wani na bin wani ya Allah muna fatan in za ka saukar da ruwan nan ka ba mu mai daɗi ka ba mu mai sauƙi ka tsare gidajenmu ka tsare mana gonakinmu ya Allah ka san taki ya yi tsada kada ruwa ya zo ya cinye mana gonakinmu ya Allah ubangiji Allah ka sauƙaƙa mana Allah ka bamu mai kyau bari mu dan taka birki anan saboda hadiri akwai kuma masu zuwa daga nesa yau da yaran ma ya more kasuwarsa ta ci gaba daya ni ne dai ban samu zuba abubuwa ba sai dai hakuri wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu